سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sha biyu ga watan tara watan Ramadan, hijiran Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin, wanda ya zo ashirin da tara ga watan shida da sha biyar. Za mu tashi Sura da uku, Suratu Duha, ayoyinta goma sha Wannan Sura kamar yadda ya tabbata a hadisi wanda al'imamul Bukhari da Musulun suka ruwaito daga hadisun duk ya ce, ƙalatin ra'atun min ƙurashin linnabi sallallahu alaihi wasallam, wata mata daga cikin ƙurashawa da ya tabbata hadisin Bukhari da Musulun, tana cewa, sallallahu alaihi wasallam, ma'ara shaitanaka wa da aka, ba na ganin wannan shaiɗan da yake ka face ya yi watsi da kai ya fita sha'anin to fa nazalat shine wannan sura ta sauka wadduha wal layli wata baiwa Allah za ta musulunta kina so za ki musulunci kina so za ki musulunta kana in ji kina so za ki musulunta tare da amince daki ko wani ya takura miki ya tilasta miki shiga musulunci to me yasa kike kina so ki musulunta dan Allah to bari in gaya miki kalmar da ake musulunta da ita da larabci in fassara miki zuwa Hausa in kin amince da ita kin yarda da ita kin gamsu da ita kin kudire ta to kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce cikin harshen larabci shi ake kira kalmar shahada wato kalmar da amincewa da ita da yadda da ita da gamsuwa da ita da aiki da ita yake mai da mutum musulmi abinda ta kunsa cikin harshen Hausa shine kince daga yau na shaida na amince na yadda na gamsu ba wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta sai Allah shi kadai kin yadda da hakan da kika faɗa kika ce daga yau kuma na amince Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne shi yazo da musulunci yazo da alqur'ani kuma gaskiya ne Allah ne ya turo shi kin yadda da haka da wani addini kike yi kika ce kuma daga yau kin amince kin yarda cewa annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne dan maryam ne kin yarda da wannan to amincewa da wannan abubuwan wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min amincewa da waɗannan abubuwa guda uku a matsayinki shine yanzu ya mai da ke musulma menene sunanki na da Ros Ros ko to yanzu wani suna kina so a ci gaba da kiran kiros ko kina so a canza miki wani suna irin namu da muke amfani da shi wani suna kike so maryam ta ce daga yau maimakon ros a dinga kiranta da suna maryam maryam ita ce mafiya annabi isa sunanta ya zo alkur'ani sau talatin da hudu har akwai sura alkur'ani mai suna suratu maryam da haka za mu ci gaba da kiranki maryam musulma daga wani yanki kika fito daga yankin billiri kika fito kina yin karatu ba kya karatu ba biki secondary ba kin gama secondary school to yanzu tunda kin musulunta iyayenki za su matsa miki ko ba za su matsa miki ba ba za su matsa miki dan kin musulunta ba ko to to ba matsala insha Allah akwai yan kwamitin mu bangaren mata waɗanda suke kula da matsaloli irin wannan so za su koya miki addinin musulunci za su baki littattafai za kuma su duba al'amarinki kuma za su san yadda za su daidaita da iyayenki kuma za a ci gaba da kula da ke ki yi karatu na zamani da na addini Allah ya tabbatar da mu da ke a cikin addinin musulunci yan kwamiti bangaren mata aiki ya same ku ku koya ma Maryam addinin musulunci da duk abin da ya kamata Allah ya sa mu dace وروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث جندب قال قالت امرأة من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى شيطانك إلا قد ودعك فنزلت والضحى والليل إذا سجى جندب هو ابن سفيان والمرأة يقال لها أم جميل امرأة أبي لهب وتباين الله سبحانه وتعالى ya saukowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam waɗannan ayoyi guda biyar da su aka fara annabta kun ga ashe annabta dumbin ilimi ce annabta ilimi ce addinin musulunci gaba ɗayansa ikra ne ayi karatu shine musulunci addinin ilimi ne addinin karatu ne addinin bincike ne wannan addinin bai yadda da rashin ilimi ba bai yadda da jahilci ba saboda farkon wahayi iqra'a sannan bai yadda da zaman banza ba wahayi na biyu da ya biyo baya sai aka saukar da aya shida bayan an saukar da aya biyar akan ilimi sai aka saukar da aya shida akan tauhidi da wa'azi da karantarwa da tarbiyya da tsafta Allah ta'ala ce ya ayyuhal muddassir qum qum tashi fa anzir kai wa'azi wa rabbaka fakabbir ka girmama Allah cikin tauhidur rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifati wasiyabaka fadahir ka tsarkake tufanka wanda ya hada da tsarkake jikinka da tsarkake gurinka da tsarkake zuciyarka da tsarkake gabanka gaba daya duka waɗannan ka tsarkake su war rujiza fahajur gumaka ka nisance su wanda ya haɗa shirka da bid'a da kafirci da munafunci da duk wani nau'i na saban Allah babba ko ƙarami wala tamnun tastaksir kada ka yi kyauta kana neman a ƙara maka wali rabbika fasbir saboda Allah kai haƙuri duk abin da za a yi maka saboda Allah to ka jure kai haƙuri fa innaka bi a'yunina a wani gurin Allah ya ce muna kallon ka muna kiwon ka muna kare ka muna baka taimako na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الله سبحانه وتعالى ya ce wa manzonsa Muhammad sallallahu Alaihi sallama, wanda wannan sura tana cikin surori kamar da muka yi bayani guda goma sha biyar, wanda Allah ta'ala ya buɗe su biwawil qasmi wato da shaidar rantsuwa, kuma kamar da muka faɗa Allah shi yana da iko, ya rantse da abin da ya ga dama, ko ya rantse da kansa an samu gurare goma cikin Alƙur'ani. ko ya rantse da sifarsa ko kuma ya rantse da wato halittarsa wannan Allah shi yana da iko yayi wannan amma mu bayin Allah halittun Allah ba mu da iko mu rantse da kowa sai Allah man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut wanda duk zai yi rantsuwa sai dai ya rantse da Allah ko ya ja bakinsa ya shiru man halafa bi ghairillah faqad ashrak wanda yake rantsuwa da wani Allah to ya aikata shirka so da aka sai mu kiyaye bakin mu to Allah subhanahu wataala kamar yadda muka faɗa duk inda rantsuwa take takan zo da rukunanta guda biyar na farko adatul qasmi ko a ce tallahi ko wallahi ko billahi wanda su ake kira adatul qasmi na biyu al-muqsim wanda zai yi rantsuwar anan shine Allah subhanahu wata'ala sana al-muqsamu bihi abinda za a yi rantsuwan da shi anan abu biyu ne akwai duha akwai layl Allah ya rantse da hantsi ya rantse da dare sana akwai al-muqsamu alaihi abinda za a yi rantsuwan a kansa wanda muke kira jawabul qasmi sannan kuma akwai abin da ake kira almuqsamu lahu wanda za a wa rantsuwar sannan akwai kuma wato hikimomin da ke cikin yin wannan rantsuwa to Allah subhanahu wata'ala ya ce wadduha Allah ya rantse da hantsi hantsi wannan shine guri na biyu da Allah ya rantse da hantsi can ya ce washamsi wadduhaha Allah ya rantse da rana da kuma hantsin rana din wato haskenta kenan to nan kuma Allah ya ce wadduha Allah ya rantse da hantsi hantsi anan an masa fassara guda hudu malamai sun ce dau'un nahari wato wannan haske na rana lokacin da rana ta daga hamma akwai sallah da muke kiranta salatu duha sallar hantsi wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwadaitar ya kuma zaburar ya nuna mana mahimmancinta ko da raka'a biyu ne mutum ya yi wannan sallah ta hantsi ya zo kuma hadisi sahihi shi ma wanda duk ya sallah raka hudu a farkon dare a farkon rana kai lokacin hantsi Allah zai ba shi kariya haƙi zuwa faɗuwar rana sannan ya zo ana iya yin raka'a shida ya zo a hadisin fatahu makka annabi ya yi raka'a takwas ya zo a wani hadisi ma annabi ya yi raka'a goma sha biyu da hantsi amma an ce wannan ranko ne na sallar dare da bai samu daman yi ba sha ɗaya sai mai da ita sha biyu ya yi ta da hantsi saboda ba a wutiri da rana kenan wannan sallah ta hantsi tana cikin nafilfili masu mahimmanci to Allah ya rantse da hantsi saboda shine farkon rana wallaili sannan Allah ya rantse da dare kun ga an haɗa rantsuwa da lokacin guda biyu kenan shine Allah ta'ala ce wallaili idza saja malam mujahid ne yace dau'un nahar shi ake kira duha na biyu sadarun nahari farkon fitowar rana wanda ake kiransa ishraq in ji malam qatada na uku awwalu sa'atin minan nahari idza tarahalat shamsu idan rana ta taso ta dago in ji malam suddi da muqatil na hudu annaharu kulluhu dukkan rana daga hantsin har faduwarta da ana iya kiransa duha ana kiransa duha to Allah ya rantse da wato wuni gaba ɗayansa kenan in an ɗauki wannan fassarar wallaili idza saja sannan Allah ya rantse da dare in za ta ja idan ya lullube halittu ba a faɗi abin da ya lullube a nan ba amma a wasu guraren Allah ya ce wallaili iz adbar wallaili iza as'as wallaili iza yas wallaili iza ya gashaha wallaili iza ya gasha wallaili iza saja wallaili wa ma wasaka gurare bakwai kenan da Allah ya rantse da dare a yanayi daban-daban to saja nan an masa fassarori guda biyar ana nufin wallaili iza saja da kuma dare idan yayi duhu bi ma'ana azlama da dare idan yayi duhu na biyu zahaba idan dare ya tafi ma'anarsa wallaili iza saja Allah ya rantse da dare idan daren ya tafi wato ya tsala kenan an ruwaito waɗannan fassarori guda biyu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma na uku wallaili iza saja ai wallaili iza aqbala da dare idan ya fuskanto wato farkon daren kenan kamar lokacin shan ruwa jimalan sa'idu bin jubair na hudu wallaili iza saja da dare idan sakana ya nutsu wato nutsuwar dare ya tsala kenan kowa ya kwanta yana bacci yana munshari ji malam ata'u da ikramatu da ibnu zaid haka kenan sakana anan yana fin istaqarra zalamuhu idan duhunsa ya kwanta ko kuma saja bi ma'ana azlama wa rakada fi tuluhi idan dare yayi duhu ya kuma kwanta ya lafa a cikin tsawonsa ana cewa baharun sajin idan teku ya lafa baya tada kumfa sai a ce baharun sajin ana cewa walailun sajin iza rakada wa azlama idan ya kwanta yayi duhu rakada bi ma'ana sakana mala abu ubaida ce yuqalu lailatun sajiya ana cewa dare nitsatsiya kwantacciya wa sakinatun kenan wa shakira mala hadi yace ya habbazal qamra'u wal lailu saji wa turqun mislu mula'in nasaj ma'ana habbazal qamra'u wal lailu saj da dare idan ya lafa mala ibnu qutayba yace saja bi ma'ana sakana idan dare ya lafa ya kwanta kowa ya samu inda zai kwanta masu shiga kogo sun shiga masu shiga rami sun shiga masu shiga sheka sun shiga masu shiga bukka sun shiga masu shiga shago sun shiga masu shiga gareji sun shiga masu shiga sitting room da AC da katifa da gado sun shiga masu lulluɓa da buhu su da kai da garwa su ma sun shiga makwancinsu ka san dare wani kakkaso ka ga makwancinsa gashi malam fesir da safe amma ka shiga ka ga fulansa to kayan wanki ne yake daura kafa wandonsa daya sai tuttura kayan a ciki sai ya daura dayan to sai a tada kai da shi to shine fulansa in ko ka ga riga fulan wato ko takalminka ba za ka goge da ita ba amma in ya fito ya fara zazzara ido sai ka ɗauka duk garin nan ba mai tsafta da kwalliya irinsa to waɗannan su ma an sun tafi makwancinsu sun tafi mabarcinsu sun yi bacci to sai a ce wallaili iza saja da dare idan ya ja shimfiɗa ya lullube mutane na biyu wallailu iza saja ai sakanal khalqu fihi idan dukkan halittu kowa ya samu inda zai makale inda zai kwanta inda zai huta dare ya tsala kenan ana cewa dare ya tsala ko dare yayi dare na biyar imtadda zalamuhu wallaili iza saja idan duhunsa ya tsawo wato ya doshi can cikin gari to wannan rantsuwa guda biyu malamai suka ce tana ta'alluki da abin da aka yi rantsuwan saboda shi domin abin da wannan kafira take cewa Allah ta'ala ya yi watsi da annabinsa saboda an ɗan kwana biyu ba a yi wahayi ba sai suka yi amfani da wannan damar ka san shi ɗan adam duk inda ya ga wata ‘yar dama sai ya fassara ko ya faɗa abin da yake so na san ransa to shine sai Allah ta'ala ya bada amsa cewa ma wadda aka wannan shine jawabul qasami ma wadda aka rabbuka wa ma qala Allah mahaliccinka bai yi ban kwana da kai ba in an fassara shi da tashdidid dali ma wadda aka min at-tawdi'i ace astawdi'ukum Allah ina ban kwana da ku to Allah bai yi ban kwana da kai ba in an ce ma ma wadda aka bai yi watsi da kai ba fassara biyu ce kamar yadda kalmar ma za ta iya ɗaukar ma'ana biyu wada aka idan yayi watsi da kai ya fita sha'aninka wadda aka idan yayi ban kwana da kai wato abin nan ba za ku sake haɗuwa ba ma wadda aka rabbuka Allah mahaliccinka sai Allah ya fito da siffar rububiyya domin ya nuna har yanzu dai shine ya halicci annabi shi yake kula da annabi shi yake renonsa shi yake kiyaye shi yake kare shi babu abin da zai same shi yasa kalmar rabbu ta fito rububiyya khassatul khassa domin Allah yana cewa rabbul alamin mahalicin talikai gaba daya yana cewa rabbi Musa wa Harun kuma yana cewa rabbi wa rabbuka Allah saboda haka anan rabb ma wadda aka rabbuka wa rabbu shine rububiyya rububiyya fassararsa shine ifradul lahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir Allah shi kadai ya kadaita da yin halitta shi kaɗai ya kaɗaita da mallaka halitta, shi kaɗai ya kaɗaita da gudanar da halitta. Waɗannan abin guda uku aikin Allah ne shi kaɗai, ce sai ce ma wadda aka rabbuka, Allah mahaliccinka bai yi watsi da kai ba, wa ma ƙala bai kuma ƙyamace ka ko ya ƙi ka ko ya yi fushi da kai ba. Wancan abu da ya faru hikima ce ta Allah, wa ƙur'anan faraƙanahu, litaqra'ahu 'alan nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila saukar da qur'ani kadan kadan a samu rata tsakanin wata sauka mai tsawo ko kuma rata gajeriya wannan wata hikima ce ta Allah domin Qur'ani ya dinga sauka kaɗan kaɗan ana riƙewa ana haddacewa ana fahimta ana aiki har tsawon shekara ashirin da uku Qur'ani ya yi yana sauka wannan hikima ce ta Allah dan an samu fatara ko an samu rata sawa'un doguwa ce ko gajeriya wannan ba yana nufin cewa an samu wani wato abin nan alaƙa ce ta ɓaci ba tsakanin mai saukar da wahayin da wanda ake saukarwa ba shi yasa ya kore waɗannan biyun at-taudi wal qala qila ana cewa qila ko a ce qala duk yana nufin kiyayya da watsi da mutum to Allah bai maka ɗayan biyun nan ba sannan Allah ya ƙara tabbatarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama darajarsa da girmansa da ikonsa yace walal akhiratu khairun laka min al'ula. Allah ta'ala ce tabbas lahira khairun laka ta fi maka alheri min al'ula daga ta farko ita ce duniya. Abinda Allah ya tanada wa annabi sallallahu Alaihi wasallama na darajoji, na girma, na matsayi, na ƙasaita, na burin ƙasa, na kwarjini, na nuna isa, na takama duk Allah ya tanada wa annabi ninkin ba ninkin a lahira sallallahu alaihi wasallam shi yasa khairun anan ya zo ne ala wazani af'al wanda dama ita khairun akan iya cire alif dinta ba za a ce akhayru ba saboda min din ne ya nuna haka kuma khairun takan zo masdar takan zo kuma ala wazani af'al ma'ana Allah ya bashi duniya to amma lahira da Allah ya bashi tafi duniyar darajar da Allah ya masa a lahira ta zama ninkin ba ninkin fiye da wannan a duniya a cikin halitta Allah kaf babu wanda ya samu matsayi ya samu daraja ya samu girma kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya bashi jamala da kamala ya bashi cika a cikin halayensa ya bashi cika a cikin siffofinsa ya bashi kaye a cikin halittarsa ya bashi kaye a cikin siffofinsa ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u ba ai kamar Ahmadu ba sallallahu alaihi wasallam ko ba za a taɓa yin kamarsa ba haramun alal ayyamu ijadu ila ijadu shubihi babu wata rana da za ta zo wacce za a sami ko a haifi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun alal aba'i iladu shubihi haihuwar kamarsa ya haramta akan kowace mata da mijinta babu wata uwa da za ta tsuguna ta haifi ɗa mai daraja mai kima mai mutunci mai girma kama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ta'ala ce walal akhiratu khairul laka min al-ula shi yasa yake ce mana na Aisha radiyallahu anha mali walid dunya ma ana fi dunya illa karakibin istazalla tahta shajara thumma rahat wa tarakaha yace ina ni ina duniya misali na a duniya kamar matafiyi ne wanda ya samu kansa a gindin wata bishiya ya zauna ya huta daga nan kuma ya ɗauki kayansa ya yi gaba wala saufa darajojin da annabi ya Allah ya ƙarawa annabi ya ce wala saufa da sannu yu'tika rabbuka Allah mahaliccinka zai ta baka zai ta baka zai ta baka fatarda har sai ka yarda har sai ka yarda shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana awwalu shafi wa awwalu mushaffa wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu ni ne farkon mai neman ceto ni ne farkon wanda za a ba ceto ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsagewa annabi adamu da dukkan zuriyarsa suna ƙarƙashin tuta ta ranar alkiyama yace zan je gaban Allah sai na faɗi ne sujjada sai Allah ya ce irfa ra'asaka wasal tu'ta washfa tushaffa ka dago kanka ka tambayi a baka nemi ceto ayi maka sallallahu alaihi wasallam bayan an je wajen annabi adam an je wajen annabi ibrahim an je wajen annabi musa an je wajen annabi isa duk waɗannan sun ce a'a a tafi wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine Allah ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما shine Allah ta'ala yace aka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in hakunku an bashi wannan damar to in kaga mutum a cikin al'ummarsa ya shiga wuta sai mugun tafafi shi yasa za a bashi a shafa'atul kubra za a bashi babban ceto wanda Allah ya dama ya saurari mutane yayi hisabi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi wannan damar shine ash-shafa'atul kubra asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda to shine za a ce an bashi mutum dubu saba'in su shiga aljanna bila hisabin wala iqabin ba ma za a auna aikin su ba ba za a yi musu wahalar da su ba kawai su wuce aljanna to aka ce sai aka ƙara masa dubu saba'in sau dubu saba'in ko sau saba'in sau dubu saba'in yana nufin biliyan hudu da miliyan tara waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko bincike ba wannan shi ne a shafa'atul kubra Allah ya sa muna da kujera a ciki sannan akwai ceto na shiga aljannan ita kanta ka tafi aljannan ba fa za a buɗe maka ba in ka je sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kwankwasa fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqulu bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka in annabi ya kwankwasa mai tsaron aljanna zai ce waye sai ce Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai ce kai aka wa umarni in budewa da wani ya zo gabanin ka ba za a bude masa ba sannan sai a bude a shiga aljanna kaga ceto na bi kenan don an shiga aljannar akwai waɗanda za a ɗaga darajar su a ƙasa ya kamata su zauna aljannan amma sai a ɗaga darajar su koma sama saboda ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wannan ceto ne na ƙarin daraja a cikin aljanna sannan akwai ceton waɗanda da wuta za su tafi sai a bada ceton su a fasa shigar da su wuta a kawo su aljanna akwai kuma ceton wanda sun riga sun shiga wutar a an fara musu azaba sannan a zo a nemi ceto a fito da su daga wutar sannan akwai ceton wanda suna wutar amma sai a nemi ceton to a rage musu azabar a rage musu azabar saboda duk wannan shafa'a ce hawa hawa hawa hawa wanda Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka Allah ya ce zai ta baka wato sai ka yarda sai ka gamsu ai malam ata'u yace khairul laka min ad-dunya wa qala ghayru allazi laka fil akhirati a'zamu mimma a'taka min karamati ad-dunya abinda Allah ya maka tanadi a lahira shine mafi girma daga darajar da ya baka wanda ake gani a duniya wala sawfa yu'tika fil akhirati min al khairi fatarda bima tu'da zaka yarda da abin da za a baka malam hasa yace hiya shafa'atu fi ummatihi hatta yarda shine ceton da za a bashi a cikin al'ummansa har sai ya gamsu tukunna sannan akwai ruwaya da ta zo cewa urda ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuftahu ala ummati min ba'dihi kafran kafran an bijirawa da annabi sallallahu alaihi wa sallama budin da za a wa al'umma salabule bayan labule fa surra bi zalika sai annabi ya farin ciki da irin wannan daraja da Allah ya bashi fa azzalallahu azza wa jal wal akhiratu khairul laka min al ula wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda to sai Allah kuma ya lissafo wasu abubuwa guda uku da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace alam yajidka yatiman shin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya same ka maraya ba, ai, ja'ala laka ma'awan izdan maka ila ammika lokacin da Allah ya tattaro ka zuwa ga amminka abi tsalib, faka fakal ma'unata ya wadatar da kai gabarin nauye-nauyen rayuwa, ko ja'ala laka ma'awan linafsika a ganaka bihi an kafalata abi tsalib. Allah ta'ala ya baka wadatar zuci, ya baka wadata ta fili. ya baka duk abin da ake kira wadata to Allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi sa ce alam yajidka yatiman fa'awa Allah ba ya same ka maraya ba ya taro ka ya tattaro ka ya tsare ka ya kiyaye ka ya ɗaukaka ka ya mutunta ka ya darajta ka wannan daraja fa'awa ɗin nan ƙarshen daraja kenan Allah ya ce da kansa ya kiwon annabi ya renan annabi ya tsare annabi ya kuma ɗauki nauyinsa sallallahu alaihi wasallama wa wajadaka dallan kuma ya same ka ba ka da shari'a shine ma'anan dallan anan kada ka fassara dallan da batacce domin bata iri biyu ne akwai hissi akwai ma'anawi ma'anawi shine ka bata ka ba addini to kaga addinin ma bai zo ba balle a ce an bata an bashi da haka ba za a fassara wannan da bata ba sai dai a fassara shi da babu shari'a a lokacin sai Allah ya shiryar da kai ko ya baka wannan shari'a din shine yace fahada fahada ka wahada bika ya baka shari'a kuma ya shiryar da mutane da kai yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai mai shiryawa ne zuwa tafarki madaidaici malamai sun kasa hidaya zuwa kashi hudu akwai alhidaya alkauniya akwai alhidaya ash-shar'iyya alhidaya alkauniya iri biyu ce akwai hidaya al'amma almutlaqa ash-shamila qala faman rabbukuma ya musa qala rabbuna allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan hidaya ce kauniya yadda Allah ya tsara mu kowace halitta yadda za ta gudanar da rayuwarta wajen ci da sha da haihuwa da noma da kiwo da tsarin rayuwa duk wannan kowace dabba kowane ƙwaro kowane tsuntsu na gida da na dawa na ruwa da na tudu akwai yadda yake gudanar da rayuwarsa akwai yadda hai yake haihuwa akwai yadda yake kwai akwai yadda yake reno akwai yadda yake farauta akwai yadda yake kare kansa in an kawo masa farmaki to wannan shine hidaya alkauniya sannan kuma akwai hidaya hidayatu tawfiq wal ilham wanda Allah ne kadai yake yi laisa alayka hudahu man yahdillah fa huwa al muhtadi wanda Allah ya shiryar da shi ma'ana ya masa muwafaqa ya kimsa masa musulunci to shi kadai ne zai shiryu in ba haka ba za ka iya shiryar da mutum ba akwai kuma hidaya hidayatul bayani wad dilala hidaya ta yi wa mutum bayanin shiriya din da kuma dora shi akan hanyar da zai bi ya samu tsira wannan ita ce aka fassara ta da wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai mai shiryawa ne zuwa ga tafarki madaidaici akwai kuma hidaya ila aljannati wa ila nar alhamdulillahi allazi hadana li hadha yan aljanna bayan sun shiga aljanna duk abin da aka gaya musu na ni'ima sun ganshi sun ci sun more sun yi nak sai ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kaga wannan shiriya zuwa ga shiga aljanna to su ma yan wuta wa hudu ila siratil jahim ku shiryar da su zuwa ga tafarkin wato wuta hanyar wutan ma ai ba su sani ba sai an musu jagoranci an kai su inda za su shiga cikin wuta din shine Allah ta'ala ya faɗi wannan daka alam yajidka yatiman wato wannan maraici na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya taso mahaifinsa Abdullahi da mahaifiyarsa Amina mahaifinsa Abdullahi ya rasu tun kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine kauli rajihi sannan mahaifiyarsa bayan ya shekara shida Allah ya mata rasuwa haka sai ya zama cikakken maraya ta gaba ta baya domin an ce maraici ga mutum shine ya rasa uba domin babanka shi zai ɗauki nauyinka ya ɗauki nauyin babarka to idan mai gida ya mutu to ita kanta babar taka ai ta zama mai kama da mareniyar domin ba mai bata ci da sha da sutura da magani da sauransu don haka uba in ya rasu to shine maraici ga mutum domin uwa ba abin da za ta iya to shi kuma dabba idan uwa ta mutu ga dabba waɗannan rago da tinkiya da waye in uwa ta mutu shi kuma ya shiga maraici so da shi nono yake sha ku kuma rago ba shi da nono dan akuya baya ba da nono sai dai ya tafiyarsa to saboda haka shi ga uwarsa ne aka fi maraici shi kuma tsuntsu tunda ba nono ake ba shi ba ɗura ake masa shi kuma sai ya rasa uwa da uba yake zama maraya saboda uwa tana ɗura uba ma yana ɗura da haka suka ce maraici ga tsuntsu ya rasa uwa da uba maraici ga dabba ta rasa uwa maraici ga mutum ya rasa uba to in ka rasa biyun to maraicin ya zama ta fuska biyu kenan ka rasa uwa maraici ne ka rasa uba ma maraici ne saboda haka wannan shine cikakken maraya da haka Allah ta'ala shi ya fara kiwon maraya shi ya fara kula da maraya yace fa'awa ashe wanda ya kula da maraya ya ɗauki nauyin maraya ya taimaka wa maraya to wannan ya yi aikin da Allah ya ma ya yi kuma ya yi aikin da Allah yake so tunda Allah a ce alam ya ji duka yatiman fa'awa fa'awa ka kenan Allah shi ya tattaro ka ya ɗauki nauyinka ya ɗauki renanka ya kula da rayuwarka baki ɗaya wa wajadaka dallan fahada ya same ka baka da shari'a sai ya baka shari'a din ai dallan amma alimin nubuwa fassara shi da magabata suka yi mahukurin nan an same ka wato babu alama annabta ma'ana ba a fare maka wahayi an bayyana maka cewa ka bayyana kai annabi bane wa ahkamu shari'a fahadaka ilaiha sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga wannan qala hul jumhuru wannan mafi yawan malaman tafsiri akan wannan suka tafi minhum al-hasan wa dhahhak nabiyu annahu dalla wa huwa sabiyun sagirun fi shi'ab makkah wai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya sai ya zama a cikin unguwannin maka ya bata a cikin unguwannin maka faraddahu Allahu ila jaddihi Abdul Muttalib domin ana cewa ai za dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid kaga dalalna shine asalin luga idan abu aka neme shi aka rasa kana cewa kwabo na ya bata ko sulai na ya bata ko yaro na ya bata in an ce yaro ya bata me yake nufi ya bata ga barin shari'a ko ko ya bace wa hanyar zuwa gida ya bace wa hanyar zuwa gida kaga wannan lokacin kenan wanda suke cewa inna abana la fi dalalin mubin da an ce da suna nufin annabi yaquba ya zama batacce da duk sun zama kafirai da suka ce inna abana lafi dalalin mubin suna nufin babanmu ya zurfafa wajen soyayya ga annabi yusuf ba wai ya bata ya bar hanya ba za ka kaka fassara wannan da wannan can ma da ala yake cewa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin wa ana min ad-dallin me annabi Musa yake nufi lokacin ban san abun ba fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalina daka waɗannan guraren guda uku da can da suka ce inna abana la fi dalalin mubin ya'yan annabi yaqub suka ce babanmu fi dalalin mubin ba za ka fassara shi da bata ba da nan Musa ya ce fa'altu ha'izan wa ana min ad-dallin ba za ka fassara shi da bata ba nan da yace wa wajadaka dallan fahada shi ba za ka fassara shi da bata ga barin shari'a ba sai dai a dauki wata ma'anar daban na uku annahu lamma kharaja ma'a maisara gulam khadija akhadha iblis bi zimami naqatihi fa adala bihi an at-tariqi fa ja'a jibrilu fa nafakha iblis nafkhatan wa qa'a minha ila al-habashati wai lokacin da suka tafi kasuwanci da shi da maisara yaron khadija sai taguwarsa tunda bai taɓa zuwa gurin ba karo na biyu kenan da ya je so da haka sai ya zama washe ɗan ya kama ragamar taguwarsa ya yi kwana da ita jibril ya zo ya kamo ragama ya da shi kan hanya da ya busa shaidan da ya dinga tafiya a sama ya dinga tafiya a sama sai da aka nemi inda yake rasa to wannan an ce wannan shi ma dai kaji wannan kawai faɗa ce to sannan na hudu annal ma'ana wa wajadaka fi qaumin dhullalin ya same ka a cikin mutane batattu fahadaka lit-tauhid wan nubuwati sai ya nuna maka tauhidi da annabta domin ka karantar da su na biyar waje daka nasiyan ya same ka wato kamanta fahadaka ila zikiri sai ya nuna maka kamar da Allah yake in an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra an tadilla ya zaka fassara wannan an tansa in ta manta sai ɗaya ta tuna mata amma kaga dalla sai aka fassara shi da ma'anan nisyan dan ba za a ce in tabata ba ɗaya ta, ta nuna mata ba saboda muƙabilin sa ma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra ya duba anan dal yana nufin nisyan kenan na shida wa wajadaka khamilan ya same ka ba wanda ya san ka ba wanda ya fahimci darajarka da kimarka da girmanka la tuzkaru wa la tu'rafu ba ambatanka a duniya ba a sanar da kai fahadan nasa ilayka hatta arafuka Allah ya nuna wa mutane kai har suka san ka suka gane ka suka fahimci matsayi da daraja da Allah subhanahu wata'ala ya baka na uku Allah ya ce wa wajadaka ailan Allah ya same ka baka da hali baka da wadata baka da arziki arziki irin na kuɗi mala abu ubaida ya ce ai za faqarin ana cewa ma yajril faqiru mata ginahu wa ma yajril ganiyu mata ya'ilu ana cewa a'ala idza kasara iyaluhu ana cewa ala idan ya tsiyace zalika adna Allah ta'ulu eh mutum ya mace daya to shi da ba zai tara iyali da yawa ba a fassara ta farko ko zalika adna Allah ta'ulu idan mutum yana da mace daya to ba zai talauci ba dalili shine abin da yake kashewa bai da yawa mace ka daya ko da kaza da zabi da agwagi da talatalo da dan shila sai ka ciyar da ita kullun za ta ci dan shila ba matsala amma suka kai hudu fa dan shila hudu kenan kaza hudu kaga abin da nauyi so da haka ne Allah ya ce kaka ƙara aure sai ka shirya sai kaga cewa zaka iya rike fiye da daya ko fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba fa wahida Allah ya ce to tsaya a daya haka akwai mijin mace daya ya tsaya a nan akwai mijin mace biyu ya tsaya a nan akwai mijin mace uku ya tsaya a nan akwai na mace hudu ya tsaya a nan akwai ma wanda ma shi nan shago ya kamata ya ta zaman sa a nan a ta kawo masa kunu na gani da kokon azumi shine Allah ya ce ailan ay yaftaqir qala ibn qutayba al ailu al faqir al ailu ana nufin talaka wai kana lahu iyal wanda yake da iyali ma in lam yakun yuqalu ala rajulu idza ftaqara wa aala idza kasura iyaluhu ana cewa ala idan mutum ya tsiyace ya talauce kuma ana cewa aala idza kasura iyaluhu in yana da iyali da yawa wato nauyi ya hau kansa fa agana sai Allah ya wadatar da kai ai arzaka bima a'taka min arziki domin wadata iri biyu ce akwai wadatar zuci akwai wadatar fili to duka biyun Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kuke gani Allah fa mai kuɗi ne fa mai arziki ne baya rike kuɗin ne kuma da kuna bayarwa ba zai taru ba annabi sallallahu alaihi wasallam za a tara kuɗi kamar cikin masallacin nan amma kafin gari ya waye sun kare saboda shi baya cewa a'a in ka zo nema baya cewa a'a huwa al-bahru min ayyin nawahi ataitahu fadjatuhu al-ma'ruf wal birru sahilu إذا جئته وجدته متحللا كأنك تعطيه الذي هو سائله idan ka samu manzo Allah kullum murmushi yake kullum dariya yake kullum fara'a yake yi kullum murna yake yi da mai zuwa ya tambaye shi shi teku ne kogi ne duk ta inda suka zo masa akwai abin diba sallallahu alaihi wasallam in ma ka zo abin ya kare sai ya ce to na dau na dau bashi zan baka har sai dina Umar yake cewa ya Rasulullah in ya kare ka ce musu ya kare mana yace a'a ai baki na bai iya kare ba baki na bai iya babu ba in dai zaka tambaya to za a samu abin da za a baka sai dai in kai ka hakura idza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi alladhi huwa sa'ilu idza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu idan ya rasa abin da zai baka sai ransa zai iya ɗaukar ransa ya baka sai dai kai ka ce na ban maka bal yattaqillaha sa'ilu sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wajen kyauta wajen alheri saboda haka za a tara abincin shekara amma ba zai shekara ba ko kwana baya yi matansa da suke cewa muna wata uku mu dora abinci ba ba dan babu bane bayarwa ake isar ne a gidan annabi an yanka rago fa amma karfata ce ta rage a gidan duk an fita da shi waje yace wa nana Aisha ina ragonmu da muka yanka dazu tace duk an raba saura karfata yace Allahu akbar muna da cikakken rago a lahira babu karfata daka shi wadata wadata ba wai ka rike ba ka bayar ka ciyar kai kyauta kai alheri ka sada zumunta ka kyautata shine musulunci ba tarawa da boyewa ba in tarawa da boyewa ne ai wani ba zai koni daraja ba ciyarwa bayarwa alheri kyauta yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bani sabil ku ciyar da iyayenku ku ciyar da ƴaƴanku ku ciyar da matanku ku ciyar da danginku ku ciyar da marayu ku ciyar da talakawa ku taimakawa matafiyi da ya rasa guziri shine amfanin kuɗi su suna ga bada kuɗi shine daraja ba rike shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kuɗi amma bayarwa yake yi baya bari su taru da an zo sai a ce a bayar nana khadija ai mai arziki ce mawadaciya ce buloniya ce amma ta sallama kuɗin a hannun annabi ta ce kashe su a tafarkin Allah annabi ya kashe su sai da na abubakar malti buloniya ne amma da ya fara kyauta sai da suka kare to haka musulunci shi a wurinsa bayarwa shine daraja ba tarawa da ajiyewa ba da haka da Allah ta'ala ce a wawaje daga ailan fa'agana ma'anar biyu ce ya baka wadatar zuci in baka da shi baka da damuwa sannan kuma ya baka wadata ta fili shine duk abin da ka samu kana taimaka mutane da shi aka ce wai fa'agana ka bi mali khadija an abi talibin to sai Allah ya bashi dokoki guda uku bayan Allah ya faɗi waɗannan darajoji fahada fa'agana fa'awa fahada fa'agana waɗannan ayyuka ne guda uku da Allah yau manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sai kuma ya bashi dokoki guda uku yace me فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, To, fa'ammal yatima, kun ji ya ce, Alam ya ji duka yatiman, kai ya same ka maraya sai ya ɗauki nauyinka to sai ce fa ammal yatima fala taqhar da haka kai ma kakka wulakanta maraya kakka rinjaye shi yadda Allah ya yi maka to kai ma kai akwai wani malami da ya wallafa littafi ya kawo marayu wanda suka zama abinda suka zama a duniya littafin sunansa al-aitam lahum dawrun fil alam wasu marayu da suka bada gudunmawa a duniya ya kawo sahabbai marayu ya kawo manyan malamai na musulunci marayu imam al-bukhari maraya ita so amma jibi hidimar da yau musulunci al-hafiz ibn hajar asqalani maraya ita so jibi hidimar da yau musulunci al-imam suyuti maraya ita so jibi hidimar da yau musulunci al-imam shafi'i maraya ita so jibi hidimar da yau musulunci ya dinga har ma waɗanda ba musulmi ba ya dinga kawo su irin su Nelson Mandela din nan shi ma maraya ita so jibiyar da ya zo ya yaƙi wajen kare ‘yancin baƙaƙen fata da ƙabilarsa da mutanensa daga masu jajayen kunnuwa, har ya ƙwato mutanensa ‘yanci bayan ya shekara kusan ashirin da bakwai a gidan maza, saboda kare abin nan ɗinsa. Ita sau da haka maraya in aka kyakkyawan kula shi wani abu yake zama, ya ka irin su Sheikh Ibn Baz, ya ce ya taso maraya tun yana ƙarami mahaifiyarsa ta rasu mahaifinsa ya rasu, kuma yana shekara sha uku ya makanci. sai taso ga maraici ga makanta amma da yake zuciyar tana da ƙarfi a haka ya shiga makaranta a haka ya je gaban malamai a haka har ya zama babban malamin da ya rike jami'ar musulunci ta Madina har ya wuce nan ya zama shine shugaban majalisar malamai ta fatawa ta ƙasar Saudiya har ma ya rike ta duniya so da haka dan an ce kai maraya ne kakka bari zuciyarka ta mutu ya kawo Ashaq Aminu Shankiti babban malamin nan na tafsiri mai adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an shi ma maraya ita so sai da ya kawo marayu wajen 20 da wani abu akwai kuma wanda ya littafi al yatimu dariquka ila al janna maraya shine hanya ka na zuwa aljanna ya zubo ayoyi cikin ayoyin nan Allah ya faɗi al yatimu sau biyar a cikin alqur'ani ya faɗi yatiman sau uku ya faɗi yatama sau goma sha hudu wannan shi ya bayar da Allah ya ambaci maraya sau ashirin da uku a cikin alkur'ani akwai inda Allah ya hana a taɓa dukiyarsu shine ma'anan fala ta ƙahar wala ta ƙarabu malal yatimi kakku kusa da dukiyar maraya in an ce wannan maraya ne babansa ya mutu ko babarsa ta mutu ta bar masa kuɗi a kul ka ci kuɗin nan in ka ci kuɗin maraya wallahi ka ci ta balbal kuma yana daga cikin department da ya kamata a cikin kwamitin marayu a samar da department na yaƙi domin marayu iri-iri ne akwai marayun da yana da kuɗi amma kuma wani ya danna kuɗin to irin wannan ya kamata a ce muna da lauyoyi 'yan sa kai waɗanda idan wani maraya ya zo ya kuka ya ce a babana ya ban mun kuɗi amma kuma wasu sun hau kai to sai mu je mu sauke su daga kai a in ya ce wasu sun ci sai mu makare wuyansu su amayo haƙƙinsa so da haka wannan ɓangaren yana da muhimmanci akwai marayun da yanzu an cuce su an zalunce su an cinye kuɗin iyayensu da magadansu to ya kamata a ce akwai kwamiti da ke ƙwato haƙƙin marayu shine Allah ya ce akwai ko eh to kaga shugaba ya ce akwai ɓangare musamman wanda in ka san wani maraya da aka ciwa haƙƙi haƙƙin ya ƙi fitowa to ka zo wannan relief and organization committee akwai bangare na musamman lauyoyi suna nan suna zazzara ido jira suke kawai su ji an ci dukiyar maraya su je su karɓo masa Allah ya ce wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddahu wani gure ce wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan sannan yace kuma kada a takura wa maraya kamar nan fa ammal yatima fala taqhar kalla balla tukrimuna al-yatim yace ku ba kwa girmama maraya ولا تحاضون على طعام المسكين yace ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim me tunkuɗe maraya ibada kan haƙƙinsa ko ya cinye masa haƙƙin ko ya hana shi haƙƙin ko ya zalunce shi yana ciki sanan cin dukiyar marayu dama wuta balbalce Allah ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara masu cin dukiyar marayu da zalunci Allah ce suna cin wuta balbal ne wa sayaslawna sa'ira kuma za su dandana kudarsu a cikin sa'ira yace wabtal yatama hatta idza balagun nikaha wa atul yatama amwalahum ولا تتبدل الخبيث بالطيب ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة ashe wannan ciyarwa da wannan tara kuɗi da ake a ciyar da marayu a ciyar da masu ƙaramin ƙarfi aiki ne da alƙur'ani yace ayi manzo Allah yace ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza kun ga hakaza haka kenan yanzu tsakanin wannan ɗan yatsan da wannan akwai nisa in ma ka buɗe shi ma balle in ka bar shi a yadda yake tsakanin su ba rata ko to manzo Allah ya ce haka zamu kasance a aljanna dan tsakanin kenan kawai ba hadewa kuka yi ba amma dai akwai dan rata tsakanin ka da inda masaukin da za a maka saboda ka tausaya wa maraya yanzu addinin nan ba addinin tausayi bane ba addinin jin kai bane ba addinin rahama bane ba addinin kyautatawa bane Imam Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito daga Sahal bin Sa'ad yace kafirul yatimi mai daukan nauyin maraya lahu marayan yana da alaka da shi auli gairihi ko ko marayan na na daji ne na dawa ne je dauko ana wa huwa ka hataini fil jannati da ni da shi haka za mu kasance a aljanna shi ma muslim ya rawaito da Malik yana cikin sahihu targhib wa tarhib yace man damma yatiman wanda ya dauko maraya ya hada shi cikin ƴaƴansa ko ɗauko maraya isa shi cikin bil ɗinsa na makaranta ko fayil ɗinsa na asibiti ya ce wannan marayan duk sanda ya zo a duba shi ni zan biya ko ya tafi makaranta da uniform ɗinka da littafi da kuɗin komai ni zan biya ko kuma je kaka koyi sana'a ni zan ɗauki nauya koya ma ko kuma da wankan sabulun wankanka da oman wankinka da rayuwarka gaba ɗaya ka zo da abincinka ka dinga zuwa gidana kana ɗauka bainal muslimina fi tsa'amihi wa sharabihi kar kula da abincinsa da abin shansa hatta ya stagani anhu har sai da ya wadata wajabat lahul jannatu annabi ya ce wannan mutumin aljanna ta zama tabbas a kansa wannan abu ya ala roto shi da dabrani da imam ahmad yana cin sahihu targhib wa tarhib wani gurin kuma atan nabiyu annabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi wani ne zai ce ya rasulullah zuciyata ta bushe ana wa'azi baya shiga a ta fadar Allah ni ban sani ba a faɗi aikin lahira ba na iya yi a faɗi aikin wuta ba na iya gudunsa taimaka min ka gaya min abin da zan dinga yi zuciyata ta rayu sai annabi ya ce a tuhibbu an yalina qalbuka kana son zuciyarka ta taushi wa tudriku hajataka kai duk ma bukatarka ta dinga biya ba sai ka je wani ba irhamil yatima je ka ka ji kan maraya wamsah ra'asahu ka shafa kansa yaji yana da uba wa at'imhu min ta'amika ka ciyar da shi abincinka yalin qalbuka zuciyarka za ta yi dadi an ce abdullahi dan umar baya cin abinci sai an nemo maraya sun ci tare in aka gama abinci sai ya ce a nemo maraya kai akwai maraya can ku ce ya zo mu ci to wata rana aka nemi maraya aka rasa sai da ya gama cin abincin sai ga maraya sai ya ce a je a yi masa abinci mai daɗi kuma a haɗo masa da zuma aka bashi ya ce to kaga wannan da muka ci bai fi wanda ka ci ba to mun saka maka da wannan da mu samu damar ci da kai ba sahabbai sun san darajar abubuwan da annabi yake faɗa suna aikatawa yace yalin qalbuka zuciyarka za ta yi taushi wa tudrik hajataka bukatarka za ta biya yace as-sa'i alal armalati wal miskin duk wanda yake daukan nauyin mace mara aure bazawara wace ko dai mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya ko ya sake ta ya batta da ‘ya'ya, to a kai shi kotu in sakinta ya batta da ‘ya'ya baya ba ta abinci, in kuma mutuwa ya to sai a zo mu ɗauki nauyinta, wal miskin da mai ɗaukar nauyin talaka kal mujahid fi sabilillah matsayinsa ɗaya da wanda ya ɗau takobi ya tafi yaƙi wa kallazi yaqumu al-laila wan nahar matsayinsa ɗaya da mai azumin rana mai tsayuwar dare da ka in ba za ka iya tsayuwar dare ba zo ka shiga kwamitin marayu ai ta wannan gwagwarmaya ciyarwa shayarwa tufatarwa magani ceto waye to ya fi maka tsayuwar dare da za ka yi kai kadai da kiyamun lailin ka kai kadai da ma fita jihadi ka ɗau takobi ka ce za ka je kashe mutane wanda ma ba a son a kashe sun yanzu har a yi musu wa'azi su musulunta saboda haka Allah ta'ala ya ce fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila shi kuma mai tambaya tambaya anan iri biyu ce akwai mai tambayar ilimi bugu ya ce a karama kalla ina da fatawa kace kai ba fatawa yanzu an rufe yi hakuri amma sa'ila mai tambaya ilimi to falatan har kakka masa tsawa ce san da dare maka ba a haka wa amma sa'ila ko kuma wanda zai matsu zai ce da Allah taimaka min da Allah da dan abin da zan ci abinci to shi ma falatan haka ce kai ba jiya na baka taka wata ne bare ka ce ai jiya na baka Allah ya baka hakuri irin abin nan da mata suke faɗa an yi bara a gida su ce Allah ya baku hakuri to Allah ya baka hakuri din yafi dadi qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatabawaha idzal judu lam yurzakh khalasan min al-adha falal hamdu maksuban walal malu baqiya ka gaya wa mutum magana mai dadi ma kuka bashi ka zage shi to shine ma'anan wannan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ita ko ni'imar da Allah ya maka to ka zantar da ita ma'ana ka ce Allah ya same ni maraya ya tattaro ni ya rike ni Allah ya same ni bani da shari'a ya bani shari'a Allah ya same ni talaka ya azurta ni sannan bazan ci mutuncin maraya ba bazan wulakanta mai tambaya ba shine zantar da ni'imar da Allah ya maka idza ataka Allahu malam falyura athara ni'matillahi alayka wa karamati in Allah ya baka kuɗi ana so a ga alama ka ci ka sha kai sutura ka ba wani ma ya ci ya sha ya sutura shine arziki fa ba wai ka boye ba ka tara ba ka rike ba shine Allah yake amma bi ni'mati rabbika fa hadith ana nufin ko annabta ko qur'ani ko kuma dukkan ni'imomin da Allah ya maka ka zantar da su ka gaya wa mutane fa hadith ka zantar ka faɗa ka yi wa mutane bayani to Allah ya sa mu dace nan shine karshen wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya yafe mana abinda aka faɗa na ayi Allah ya ba mu ikon yi wanda aka faɗa na kure kuma Allah ya tsare mu na tambayoyi wanda yace malam mutum ne ake bin sa bashi sai ya rasu sai wanda yake bin sa bashi ya ringa bawa kanin marigayin zakka akan ya ringa biya ma marigayin bashi wato ya karba ya bashi ya karba kenan saboda haka da ya mika wa kanin marigayin zakka sai ya jira a mika masa da haka har aka gama biyan bashin malam tambaya nan ita ce ko ya halatta mutum ya ba wanda yake bi bashi don ya biya shi bashin da yake bin sa malamai wasu karhanta wannan duk da dai shi wanda kake bi bashi wanda ake bi bashi mutlakan yana cikin nau'i takwas da Allah ya ce a basu zakka akwai walgarimi na ko wanda suka ci bashi suka nitse a cikin sa to zaka kana iya bashi ya biya to amma kai ka bashi ya biya ka wasu malamai suna ga ƙara ka yafe masa ka yafe masa kawai ka nemi lada a gurin tunda da ya kasa biyan to amma in kai hakan ka bashin ya baka to wasu malamai suna ga babu komai amma dai ba haka ya kamata kai ba ko za ka bashin ka ƙara masa a kai misali dubu ɗari kake bin sa sai ka bashi ɗari da hamsin ko ka bashi ɗari biyu kaga in ya biya ka ɗarin ka ma yana da wani abu da zai rike a hannunsa malam ni mai ciyarwa ne ban biya ban biya ciyarwar bara ma har na bana ya riske ni kamar ya ciyarwa baya iya azumi kenan kuma ba zai iya ramawa ba baya iya yin azumi to sai dinga ciyarwa in ba zai iya ciyarwa ba shikenan ciyarwar mata faɗi eh ko kuma wani ya taimaka masa ya ciyarwar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani yace je ya ciyar yace ba ya da hali annabi yace to ga abin da zaka ciyar yace kuma ba kuma ni ma ina so in ci annabi ce to je ka ci abinka to ina jin shi ma irin wannan ne ga ciyarwa ta hau kansa shi ma yana buƙatar ci kaga wani sai ya bashi ya ce to ungoci kuma ka ciyar da kanka ka gani zuwa yayi tabar gaza aka ce ciyar da miskini 60 yace ba shi da hali annabi yace to ga dabino nan je ka ciyar yace wa za a ciyar aka ce talaka yace to duk garin nan kuma ba talaka kamata annabi ya murmushi yace to je ka ci abinka to kai ma yanzu wani yana iya zuwa ya baka abin da zaka ciyar din bayan ya baka kuma yace ka ci abinka wanda ya ce malin ni ce na ɓoye wa mijina halin da nake ciki na al'ada wato ta ce wai har ya sadu da ita menene matsayinta kin aikata ta fargaza yanzu ke ce mai laifi tunda Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa azan fa atazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin da haka ke ce zaki istighfari ke zaki tuba in ma ana kafara ta bayar da dinar aunisku dinar ke ce zaki bayar dubu ashirin kenan zaki sadaka da shi sannan kuma ki tuba kada ki sake yin haka uku suga buhu ɗaya indomi katon goma madara katon shida biskit katon biyar kafrison katon biyar magi katon biyu man gyaɗa galon ɗaya manja galon ɗaya daga hajiya adam hassan ɗan ƙwambo ya ce fi sabilillahi a saka asusun marayu dubu ɗaya daga wani ɗan uwa yana neman aikin soja kuma ya kawo dubu ɗaya ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a ɗari biyar daga yaya kaltume ta ce a yi mata addu'a Allah ya raba ta da ciwon ƙafa da take fama da shi ɗari uku daga wani ɗan uwa shi ma ce a yi masa addu'a Allah ya buɗe masa harkan kasuwancinsa ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce Allah ya ji kan mahaifinsa a tamfa guda ɗaya daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri, da sauran masu bukatu daban-daban, mata masu neman miji na gari, maza masu neman mata na gari, masu neman mallakar gida na kansu, masu neman shirya ga ‘ya'yansu, marasa lafiya gida da asibitoci daban-daban, masu neman cin jarabawa daban-daban, masu neman aiki iri daban-daban, da masu neman masu neman masu neman kowa Allah ya haɗa shi da alheri. Allah ya tsare mu daga dukkan abin ki. dukkan wanda ya kawo gudunmawa don a taimaka marayu Allah ya saka mata alheri Allah kuma ya bawa waɗanda ba su da hali ƙarfin zuciyar su yi wanda suke da halin yi kuma Allah ya ƙarfafa musu gwiwa Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك